صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله منذ كراتمنا كتاب الشفاء إمام أرقابي إياد Allah ya ƙara masa rahama da yadda a cikin wannan rana kenan ta laraba inda muke goma sha bakwai ga watan ramadana na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu arba'in da biyar daga hijirar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yau za mu tace a cikin wannan kisani inda yake cewa fasirin alwajin salisu to fasali kenan wannan fuska ta uku ta wanda zai saki bagana a janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a cikin da'irar annabta shi ne ya nufi ya nufi da nufinsa yana nufin ya sarrafanta manzo Allah ne wato danganta ƙarya kenan da janibinsa mai tsarki ka gani kamar karantawa ga manzo Allah kenan fi ma kala cikin abin da manzo Allah ya faɗa aw asabihi ko cikin abin da yazo da shi aw yanzu watahu aw yanzu aw yanzu ko ya kore annabtar manzo Allah aw risalatu ko kuma manzancin sa aw wujudahu ko ba ya ce duk wannan faɗa ake kwata kwata babu shi an gani eh aw me ko ya kafirce da shi
انتقل بقوله ذلك الى دين اخر غير من الذي عمله ya cira ta daga addininsa da yake kansa zuwa wani addini daban da ba nasa ba koko yana nan akan addininsa da yake da'awa wannan kafiri ne daga muwan malamai kashe shi ya waje ba sannan sai a yi nazari a gani in ya zama mai bayyanarwa ne da wannan da kalmomi karara hukuncinsa iri ɗaya ne da hukuncin murtaji rabbe kawai
akwai kilabu
don haka saɓani ya ƙarfi a cikin nema masa tuba shin a nemi ya tuba ko ba a domin shi murtaddi ana neman ya tuba ya dawo musulunci an gane waɗanda suka ce murtaddi ne to ba za a kashe shi ba tukuna sai an nemi ya tuba don kafirta yi wanda ko suka suka kama shi da laifin ya cutar da janibin manzo Allah ne to nan kashe shi za su yi ba wani dancan wani neman tuba a hukunsa
وعلى القول الآخر أتين زنشان كما
تخلى أن توبته توبان سببي سنة مسا لكسا بان دي أنت شمشاني كجانب موزع الله حق النبي صلى الله عليه وسلم تبود حق النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ذكر إذن يزمو يا أنبتش موزع الله دوت توايا بما قاله cikin abin da ya faɗa ɗin in ka zubin na ƙarya ya auga yi ko ninsa idan kuma ya zamo mai ɓoye wannan ne a ɓoye yake irin wannan maganganun hukuncin sa hukuncin zindiki shi ne munafiki kenan mai ɓoye kafirci yana bayanar da musulunci tubansa ba za ta sarai masa da tuba ba in dai yana ɓoyewa yana bayyana yana ɓoyewa yana ɓoye kafirci yana bayanar da musulunci muka gano shi sosai kisa kawai kawai na'am inda na a wurin mumarikawa kamar yadda kuma za mu bayyana abu hanifa wa sabu huda almajiransa suka ce wanda ya ce ba ruwansa da annabi ko kuma ya sadaifantar da manzan Allah wannan murtaddi ne shi ke nan yawa shi ke nan halalu dani wanda gidansa ya halatta sai dai idan ya komo ya tuba shi ka za a nemi tubansa kenan tun da ba ba cutarwa ba ne ga janibin annabi wannan abdurrahman ibn al-qasim ya faɗa fil musulmi a cikin haƙƙin musulmi idan ya ce wai muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba annabi bane ko musulmi ko kuma ba aiko shi ba ko ba so ka masa da qur'ani ba dai dai wai shi ba abu ne kawai da ya kage shi ta wajen jihar kansa to wannan sai a kashe shi kawai ومن كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم وند بي كافر شيء من الله صلى الله عليه وسلم يئن كان صدق مسلمين ومتين سديد مرتد من رجع وكذلك من اعلن بتكذيب haka nan wanda ya bayyana da sarefan ta manzo Allah kare ta manzo Allah kenan annahu kan murtaddi to shi wannan dinkin sa da murtaddi mustatabu sai a nema sai a nemi ya tuba wa kadhalika qala fi man tanabba hakan nan ma shi abu wato abun nan abin ibn al-qasim ya faɗa a cikin haƙƙin wato wanda ya yi da'awar annabta ya yi da'awar cewa ana masa wahayi da wannan shi ma ai kai tsaye ƙaryatawa ne ga abin da manzo Allah ya zo da shi yawa domin ya zo da cewa shi ne ya hatamar annabta
قال هو سهنون amma haka malam sununu shi ma ya faɗa قال ابن القاسم abdurrahman bin qasim ya ce دعا إلى ذلك أو جهرا ya yi kira zuwa ga wannan ne sirran a ɓoye au jiharan ko kuma a fili yake kira zuwa ga hakan آه، وقال أسباب malam asbabu ya ce هو كالمرتد shi matsayinsa ɗaya da murtaddi لأنه قد كفر domin به kafircewa littafin Allah ya yi ما الفرية على الله tare kuma da haka bayan kafircewa littafin Allah ya yi wa Allah kere na ƙarya ya ce Allah yana da wani annabin bayan annabi sallallahu alaihi wasallam آه، وقال أشهب malam ashabu ya faɗa يهودي a cikin haƙƙin da نبأ.
yahude da ya da'awar annabta وزعم أنه يرسل إلى الناس ko kuma cewar a ya da'awar cewar an aiko shi zuwa ga mutane أو قال ba da nabiyukum nabiyyu ko kuma ya ce a bayan annabin ku akwai wani annabin أنه يستجاب in ka na ma'ulina idan yana bayyana da wannan da'awar tasa ne sai a nemi ya tuba نعم فإن تاب idan ya tuba fa lillahi alhamdu wa illa in ya tuba fa قتل sai a kashe shi وذلك li'annahu mukazzibu للنبي صلى الله wannan عليه وسلم domin shi الذي لا نبي بعدي mai sarrafantawa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin fadin sa da yace la nabiyya ba'di haka manzon Allah ya faɗa karara نعم مفترا على الله mutarin dai مفترا على mai الله kiran ƙarya ne ga Allah نعم في دعوى وعليه الرسالة والنبوة ta inda yi da'awar wai Allah ya ba shi aike ko ya ba shi annabta yawa Allah ƙarya قال محمد بن dan sunu سلمان ne yace ما يشك في حرف مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن الله wanda diye kokonto cikin koda harafi ɗaya ne tak da manzo Allah ya zo da shi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga Allah نعم، فهو كافر wannan kafiri ne jahidun kuma mai mai- mai wato mai mai mai ɗan tawaye ne shi mai ja ne da da da da da- da manzo Allah نعم وقال yace من كذب النبي صلى الله عليه وسلم wanda ji ya sarrafanta manzo Allah ma'ana ya danganta shi zuwa ga ƙarya نعم كان حكمه عند الأمة to hukuncinsa a wurin al'umma kisa ne kawai وقال أحمد بن أبي سليمان dan abi sulaimana almajirin sunu ne yace من قال إن النبي صلى الله عليه duk wanda yace annabi sallallahu alaihi wasallam aswad yace baka fata ne وسلم a kashe shi kawai ya kashe shi da wanda yace manzo Allah baka fata ne ya kashe shi sanin manzo Allah imani ne duk wanda bai san sunan manzo Allah ba bai musulunta ba tukunna duk wanda bai san siffofin manzo Allah ba bai musulunta ba idan baka san cewa manzo Allah bararabi bane makki bane to hali ne abdahi bane to mutum bai musulunta ba tukunna yawa na'am ka ku ga wani ba haka bane ko shi kadai ne haka yake haka shi ba yake kowa jiya da ga dama ka dauke shi in ka ga dama ka ce baki ne ko ka ce fari ne ko ka ko ka ce dogo ne ko ka ce gaje ne ko kun ka sani wannan shi ba ruwan mu da wannan bai bai da alaka da imanin ka amma dole manzo Allah sai ka san sunansa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma sai ka san sufofinsa yawa hatta da sanin siffar jikinsa addini ne in mutum bai san bai san siffar jikin Allah ba yana ta baba to ko baki ne ko ya ne yake ne kaza shi ma bai musulunta ba tukuna Mhm.
لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بأسود a manzo Allah ba baka fata bane وقال ناوه أبو عثمان الهداد irin sa Abu Usman al-Haddad ya faɗa قال yace لو قال إنه مات أول أن yadda hiya idan duk mutumin da yace manzo Allah ya rasu kamun ya fara gemanya kamun ya fara gemu wato yana shagiri kamun ya fara gemu yace sa ya rasu to أو أنه كان بكاهرته ko kuma yace ai wannan ai ba a makka ai ba a tahama yake ba a ta harta yake ai wale ne kun bice hamansa ba a tihama yake ba a ta harta yake ta harta kuwa wata ƙasa ce can a cikin magarin an gane can take wuce jan ƙaira wana ya ce ai a can aka yi shi ta ga bai san garin annabi ba ke duk wanda bai san garin manzan Allah maka bane shi ma bai musulunta ba tukuna قتل sai a kashe shi kawai أن هذا نبي domin wannan korewa ne ga manzan Allah قال أبي بن Ali ربيع bin Rabi ya ce فضيل صفته canza siffar annabi ومواضعه da wuraren zamansa makka da madina كفر wannan kafirci ne kawai yawwa sosai da suka ga wannan fa manzo Allah ne kawai shi yasa su ga malamai suke- suka suka aje wani fanni wai shi shama'il shama'il rasulullahi fanni ne mai zaman kansa kuma duk halitta Allah duk halitta Allah kaf wanda aka yi wannan fannin annabi ne kawai shi kadai ba a yi wani mutum na biyunsa ba shi ne karanta gangar jikinsa tun daga gashin kansa makwarkwadar kansa har zuwa tafin kafarsa wannan fanni ne mai zaman kansa bai da alaka da wai ko sallah ko azumi ko haji ko a'a zatin jikin manzon Allah kawai karanta shi addini da sai sa ga malaman hadisi suke suka yi masa babobi yawa sannan karanta wannan gangar jikinsa kenan halayyarsa ta mutuntaka ta ɗabi'a ta ɗan adam shi ma karanta shi dole ne ga- yana son kaza yana son abinci iri kaza kaga wannan duk bai shafi sallah ba da azumi da a'a yana son abinci iri kaza ga yanda yake tafiya ga yanda yake kwanciyar bacci ga yanda yake dariya ga yanda yake kaza a an gane to su wa'annan abubuwan wanda ba su shafi sha'anin ibada ba a'a ƙirar jikinsa da yanayin ɗabi'a su ta mutum ta kashi ake cin sama'ilu to ba wani a cikin hadisa da aka yi wannan aka ware masa ya zama fanni ne mai zaman kansa da ake karatunsa a kai bituɗa sai annabi shi kadai saboda shi kan kuma wajibi ne a san shi ne ba dan ba a san shi ba ba a musulunta ba to ولم يظهر له كافر to kuma mai bayyanar da wannan kafiri ne mai bayyanar da safanin sifar annabi ما وفي الاستتابة za a nema masa tuba za a nemi ya tuba والمسر له زنديق eh idan ya tuba falla ran da in ya ki tuba kan yi sai ai shi ya tabbatar ba farafata ba kafata ne ko kuma ba a maka yake ba sai sai kaje shi kawai in ya ki tuba wal musirru lahu wanda yake koyewa kuma yana gaya wa mutanen sa a boye yana cewa duk abin da suke faɗa ba haka bane muna da kyale su ne kawai eh amma ai hakika ai kaza kaza kaza ne an gani yawa ai ba ai ba haka ba duk faɗa suke da ake cewa a maka yake ina ai abin abin al'ayen mai hudu lamarin ai a yake yana boyewa ke sunansa zindiƙon نعم munafiki kenan an kama shi ba a masa ba ya masa da sauki ba a cewa to sai ka tuba ya ba zan kai tuba in ya tuba tun da boyewa yake ai shi kenan kawai in ya koma sai a gaban ku sai ya tuba ya koma a boye ya yi. wanda ne bayyanarwa shi wannan shi za a ce ya tuba in ya tuba shi kenan amma wannan kashe shi kawai za a tuba ta bakin ba neman ya tuba فصل دون استتابة ba neman tuba a wurinsa فصل ha za fasulun الوجه الرابع fuska na hudu أن يأتي من الكلام في مجمله shine ya zo da wani kunsashen zance matattari وهو الفضل من القول بمشروع waya lifizu ya furta wani wani- wata magana mai shirin wata take mai rikitarwa يمكن حمله على النبي da za a iya fassara shi ga akan annabi sallallahu alaihi wasallam ko akan waninsa أو يتردده المراد به ko kuma a dinga kai komo a cikin me yake nufi da wannan magana سلامته من المكروه da kuma cewar wannan magana ta ta kubuta daga barin abinci ko ko bata kubuta ba ko kuma sharrinsa وها هنا to anan متردد to النظر wajen kai komon nazari ne na malamai وحيرة الاعتبار kuma cewa ne na fassarori na malamai ومظنة اختلاف المجتهدين sannan waje ne da ake sa ran sabanin malamai masu ijtihadi ووقفة استبراء المقلدين sannan kuma wuri ne na- na- na yin birki na na neman kubuta na almuqallidi na almajirai ذلك من هلك عن dan بينة wanda duk za a kashe a kashe shi akan hujja daga Allah وها ما هي عن بينة wanda za a bashi da rai a bashi da rai shi ma da hujja daga Allah kar ka je tun da zancen a dukunkune ya zama kamar mai harshen dambu yanzu wannan magana da ya faɗa yaya matsayinta ta iya ɗaukan janibin manzo Allah ta iya ɗaukan ba haka ba ta iya ɗaukan cewar wannan mummunan magana ce tana iya ɗaukan wata fuska kuma daban an gane yawa ta ومنهم من غلب حرمة النبي صلى الله عليه to shi ne وسلم sabanin da su daga cikin su akwai wanda ya ya rinjayar da alfarma annabi sallallahu alaihi wasallama وحماد ما يبده ya kuma kiyaye alfarman mutuncinsa قد سرى على القتل ya yi ƙarfin rai a kan cewa aje a kashe shi da wannan zancen mujimali din آه، ومنهم من ألزم حرمة الدم daga cikin malamai akwai wanda yake ganin girman alfarmar zubar da jini وترى على هذا بصعوبته ya bishi bahati yake kuma ije yin haddi bishi bahati da abin da yake rikitacce in dai akwai rikici to sai ya bar sai ya bar yin haddi ni kimanin kauli saboda yiwuwar fassara zancen ta wata fuskar daban ليس لك أئمتنا shugabannin mu sun yi sabani ورجل a gazaba hugari mu kamar mutum ne kana bin sa ba- wato yana bin bashi yana bin zaidu bashi an gane da ya zo bin zaidu bashi ya zo bin bashin sojin zaidu zaidu sai fita kashi kamar bai biya ba yana ta ja maka hankali قال له to shi wanda ake bin bashin sai ce da wanda ya zo bin bashin محمد yanzu dan dan nutsu tukunna yi wa annabi salati yi wa annabi salati salli ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam قال له الطالب sai shi mai mai bin bashin ya ce masa na sallallahu ala man salla alaihi kada Allah ya wanda ya masa salati salati an gane ba wai kada Allah ya yi masa ba duk wanda ya masa salatin kada Allah ya masa shi ma salati ta ji wani irin da yawa so sai ce ne وكيل بسهنوني sai aka ce da malam sununu هل هو فمن شتم النبي صلى الله عليه shi وسلم yana daidai da wanda ya tsora mummunan magana ga janibin annabi sallallahu alaihi wasallama وشتم الملائكة ko kuma ya zagi mala'iku don su ma suna salati su ma suna salati ga annabi قال لا imanin sunu ne yake a'a ba a ci ya tsora mummunar magana ga janibin annabi ba ko mala'iku لا لا كان على ما وصفت من الغبن idan ta idan dai ya tabbata akan siffar da ta siffanta shi ta yana cikin wannan fushin لا، لأنه لن يكون مدمر الشتم domin ba wai mudmira mai shatima لا ko لا eh akwai tanoni a kan mudmiran ba wai mai kudurce wato zagi ba ne kamar mummunar kalma ga janibin ba nan yake nufi ba an gane to وقال أبو إسحاق البريء abu isa kalbarki وأسمه da asirar kubin faraji suka ce لا يقتل ba za a kashe shi ba لأنه إنما شتم الناس domin shi da yadda yana zagin mutane ne وقال له قول شنون
Aka ji na tuno tsotsi. Mhm, wannan irin zance ɗaya ne na sununa da abu isa haka dinnan da zance abu isa haka da asibagu dan faraji dinnan نعم la'annahu ne لم يعذره بالغضب do- domin shi wato sununun da su wa'annan ba wai sun yankan masa hanzari ba ne a cikin ɗora wa manzo Allah mummunan magana da wai fushin da ya yi. ba wai fushin ne zai sa a yaji masa ba a'a suna ganin a cikin fushin nasa bai taɓa janibin manzon Allah ba ne shi ne Mhm.
لكنه لما تم الكلام عنده sai dai yayin da zancen wato yake iya fassaruwa a gurinsa ولم تكن معه قرينة kuma babu wata alama tare da shi يدل على شتم da take النبي صلى الله shigarwa a عليه bisa وسلم yana neman taba janibin annabi ne sallallahu alaihi wasallama وشتم الملائكة ko kuma ko kuma zaki ga mala'iku sallallahu alaihi ولا مقدمة يولى عليها كلامه ba kuma wata shimfiɗa da za a fassara zancensa a kanta an gane da ba wata shimfiɗa ce a shimfiɗa da da- daga farko dama an wani zance ya gudana wanda yake nuna dama zai nufi nan gurin ba Na'am.
yawa بل القرينة تدل على أن مراده أن bari sai alama ma tana nuna cewa amma shi nufin sai yana nufin mutane ne نعم musamman shi wannan da yake bin da ake bi bashi shi yake nufi غير هؤلاء ba wa'annan ba ba mala'iku ba لأجل قول الآخر له ban dai ya faɗa haka ne saboda faɗin ɗayan gare shi صل على da النبي yake salli alal nabi ويمل قوله وصفه لمن يصلي عليه الآن to saboda haka sai a fassara zancensa a fassara zancensa a fassara zagin nasa ga wanda yake salati gare shi din yanzu نعم وأجل أمر الآخرة له akhari lahu آخر له saboda nufin wato umarnin da ɗayan ya yi masa نعم.
da haza da wannan mhm, inda galabi a yayin fitarsa هذا معنى قوله wannan shine ma'ana faɗin malam sununu وهو مطابق shi kuma mai dacewa ne لعلة صاحبيه ga dalilin da wa'annan wato abokan nasa da abu isa kalbarki da asuba gubin faraji suka bayar وذهب الحارث بن shi مسكين ko malam haris bin miskinin alkadi shehun shehun nasa'i kenan ko eh ya tafi zuwa ga bagairu da wannan مثل a هذا من الكذب.
cikin ire-iren wannan suka tafi a kan cewa a kashe shi duk mutumin da yake irin wannan magana to a kashe shi kawai Mhm.
وتوقف أبو الحسن القادسي abu na sani da ƙari shi shi kuma ya yi tsaye cak fi katil rajulin a cikin yanke yanke hukunci akan kashe mutum قال da yake كل سؤال بذكر dukkan dukkan walau kana nabiyan mursalan wai dukkan wani ma'abucin hoton wai karnanu kamar dan hansun ne dan daudu kenan walau kana nabiyan mursalan ko da annabi ne mursali وأمر بشده بالقيود to saboda haka kadisi ya horo da a ɗaure shi a cikin maruruwa والتضييق عليه a kuntata masa حتى يستفهم har الجميع sai an binciki shaidu an jumlata alfabihi daga jumlar kalmominsa da ya yi a wannan gurin وما يدل على مقصده da kuma abin da yake shiritarwa bisa manufarsa هل أراد إعراب المنافق الآن yana nufin masu hotel na wannan zamani ومعلوم Allah wa laisa fihim nabiyyun mursalin to idan wayannan na wannan zamanin ai an san cewa babu annabi mursali a cikin su نعم فيكون أمره sai أخف lamarin sa ya zama mafi sauki تعالى yake dai ولكن ظاهر sai لفظه dai zahirin lafazin sa ya game ne ga baki ɗaya da na yanzu da na daɗin وكل سائر da بمثله dukkan ma'abocin hotel من المتقدمين na daga والمتأخرين.
magabata da waɗanda suka zo baya وقد كان في من تقدم من الأنبياء والرسل manista saban mala to ai kuma daga cikin wanda suka gabata ne daga annabawa da ma'aikata wanda suka nemi dukiya suka yi kasuwanci ko suka yi abubuwa na neman dukiya نعم قال ودم المسلمين la yuqdamu alayhi illa bi yace sai dai kuma jinin musulmi ba a gabata kansa sai da wani bayyanannen lamari وما يرد إليه التاويلات abinda wato fassarori ake iya juyar da su zuwa gare shi لا بد من إعلان النظر min فيه im'anin nazari babu babu makawa daga zurfafa bincike a cikinsa هذا معنى wannan shine ma'anar zancen abu lasan da tsabi وهو في عن أبي محمد بن أبي زيد بن hanyoyin رجل hikaya daga abu muhammad shine mai risala rahimahullahu لمن قال لعن الله العرب kuwa ya tattara larabawa ga baki da yake la'anar lahul araba ya danganta la'ana ga larabawa ga baki da yawan mu shi ne abin da nake gaya maka aikiya eh nace mutum kada ya dinga tattara yanzu misali kai ba ma larabawa ba kowace kabila na duniya haɗari ne ka ce allah wadaran ka faɗo ta kabi kabila umuma an gane ko ka ce hausawa ko yarbawa ko fulani ko bare bari ko wasu wane ne ka jefa musu la'ana kai musu Allah wa dare ga baki daya to wannan hadari ne dan babu wata kabilar da Allah ba shi da nasa a cikin su yawa akwai wani tattaccen na Allah a cikin yasa ba a umumi eh Abdullahi Abdullahi Barani yaro Mhm, to mu je ولعن الله بني إسرائيل ko kuma ya ya danganta la'ana ga banu isra'ila misali banu isra'ila fa kusan duk annabawan da Allah ya ji a cikin su yayi su banu isra'ila ba shi ne suke ganin sun fi kowa ba a duniya na hannu abu na'ullahi wa ahin ba uhu da suke faɗa ai ta faɗa an gane saboda banu isra'ila an musu abin da nuna su rubu su kadai ne kabilar da a duniya a lokaci daya sai ka ga annabi a mariri da wani a nan da wanau in kai nan wajen rijiyar zaki ma akwai wani gida ɗaya ma ka ga annabawa uwansu ɗaya ubansu ɗaya haka su kuma Allah ya musu amma da yake malam Allah lamarinsa lamarinsa wani zubin inda ya fi zuba baiwa inda ya fi kwarin ya baiwa sai ka ga kuma saboda kuma nan sai shi Allah idan ya yi ni'ima wato aka yi masa butulci ba kyau abin baya yin kyau yawa to ba muta- mutane da yawa baiwa irin irin banu isra'ila da wuya in banda ummatu muhammadu an gane ba a yi kamar banu isra'ila allah ya musu baiwa da yawa to sai zamana kuma sai suka bitince wa baiwar allah sai suka fi kowa lalacewa suka zama birai da aladu yanzu billahi an gane to sai ya danganta la'ana ga banu isra'ila to yanzu banu isra'ila in mutum ya danganta la'ana gare su duk annabin da aka tun daga kansa annabi yusuf in ka yi baya nan kusan dukkan su banu isra'ila ne kusan ba duka ba kusan dukkan su banu isra'ila ne duk wanda ka dauka banu isra'ila ne an gane Mhm. annabi isa ne za ka ce shi tun da bai da uba ka sani yawwa to amma ko shi ma ta gefen uwarsa din hakan yake to sai kuma shugaban halitta shi ko ka gani shi ko ba isra'ili ba ne amma tun da kan zamanin ta annabi yusuf ka taho nan ba kusan kowa annabi na allah isra'ila ne ko mutum ya laɗi danganta la'ana ga kabilar gaba ɗaya ai kaga an mutu Eh, to amma kuma shi abin da yake duba irin su na tanya faɗin nan an gane shi yake duba to ai akwai kaga tatattun shi ya matsiya allah lamba ɗaya ko ba haka ba to akwai kuma manya-manyan akabirul mursalina a cikin su yasa ba a tsine wa kabila to ولعن الله بني آدم ko kuma a kai wannan kuma ta mahaukaci ne dan ya tsine da ubansa da uwarsa ya fara tsine wa tukunna yace duk dan adam ma wai sai danganta musu da ana to ai ka so wani sako ne wani zai iya yi eh ko mutum وذكر أنه لا يريد الأنبياء sai ce a ni ai wani ba annabawa nake nufi ba وإنما أردت الظالمين منهم ina nufin wai azzalumai daga cikin sai to zai yiwu نعم أن عليه الأدب To, ab- بشهادة الحاج abinda za a yi shine a ladabtar da shi gwargwadon yadda shi sarki ya gani ko alkali ya gani an gane in kai shugaban alkali aka yi ke can to kai kai su shi komai tawilin da zai kare shi tukunna sai ya binciki irin halayensa da irin yanayin maganganunsa da irin abokansa da irin dai halayyarsa dai ta addini to sai ya sani idan dama al'adar su ke irin wannan to ya lallata shi a ladabtar da shi sosai Mhm.
وكذلك أبو سافي من قال Eh, hakan nan ya ba da fatawa cikin wanda ya ce أن الله من حرم المسكرة wai ya danganta la'ana wai ga duk wanda ya- ya haramta giya ya wanda ya haramta giya wai yanzu ga misali irin abin nan da ake a ce ayin hizba suna ta farfasa kwalaben giya shi kuma mashayinta ne kawai sai saki baki ya ce duk wanda ya hana shan giya Allah ya kaza ɗinsa duk wanda ya hana shan giya Allah ya kaza ɗinsa to kaga ai to ai shi sa alƙali ya ce mutaraddidun nazari kai da gani ka san yan hizba yake nufi to amma kuma lafazinsa kuma me ya me ya shiga me ya hada yawa to mu je وقال لم أعلم من حرمه ai ni ban san wanda ya haramta shi ba وفي من لعن حديث لا يبي حاضر ka لباده gani hakan nan hadisin manzo Allah ce la yaji hadirul libadi kada Allah ko babu abin nan ne ai babu zungin ka ba to ah muna ji ko akwai hadisin manzo Allah da yake ala la yaji hadirul libadi kada mutumin karkara inda ake noma ake kiwo ake saƙa ake wani ne ya kwaso kayan sirwa ya taho birni zai siyar kai mutumin birni kai alle ka da zaka karɓi kayan ka ce bari bari ni zan siyar maka eh bari zan siyar maka za su cuce ka to manzo Allah ya hana wannan sai ka je kai tun daga bakin hanya ka tarkata ka sai ga baki daya ko kuma a'a ka zo ka ce kai za ka yi masa dillanci yaya nawa ne nawa nawa yake a gurin ka san shi a gurinsa zai zama da araha ko nawa ya shigo da shi saboda shi ya noma shi ya kiwata in kaji ne sun zo su shi gashi nan duk ga- suna sai gantali kawai ga su nan barkatai ko kaji amma kai nan suna da karanci a nan an zo birni nan abinda za a siya hamsin a ƙauye in an zo da siya shi mai karanci ko ba haka ba to ya Allah ya turo shi ya kaɗo kansa mutane za su samu rahama su samu rangwame kai kuma so kake rangwame ya ƙare a kanka sai ya hana to saboda haka mutum sai aka zo aka ce ya zo zai karɓi kayan wani mutum ya zo daga karkara zai karɓa ya ce sai aka ce ai an hana ba a yi abin nan cewar mutumin birni ya zo ya karɓi mutumin karkara ya ce zai ce masa da kayan sai ce ya tsine wai wanda ya hana wannan tafiya to kaga jahili wanda ya hana wannan asalin wanda ya hana wannan manzo Allah ne ka gani ehe ولا أنا ما جاء به kuma ya ce ya tsire wai wanda ya zo da wannan abin ma abin da ya zo da shi da shi da- da hannun nasa da abin da ya zo da shi waje ya tsire musu gaba daya أنه إن كان يؤذر بالجهل to idan za a yi masa hanzari da shi jahili ne ai ba abin da ya sani na magana wani وعلى hadisai المعرفة والسنن eh ko kuma sanin sunnoni na ma'aiki فعليه الأدب الوجيه to abin da za a yi shine a ladabtar da shi da dabi ne ciwo نعم in ya so sai a karanta masa hadisin to wannan abin da kai hadisin manzon Allah ka kai tsinuwa a kansa ka ce kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai a gani in ya firgita da aka ce hadisin manzon Allah ne to kaga wannan sai a kyale نعم shi yawa amma haka ga yana nan a dage wata kila ma yana mai ya ni ban sani ba to ku gane shi ku gane yawa ya ji a jikinsa ku zane shi ya kuma je gidan kaso ya yi koda kwana talatin ne ana tura su kuma suna ya sama ta yi yawa to duk irin wannan abubuwan za a sashi ya yi a tsananta masa na dari to وذلك أن هذا لم يقصد بظاهر حاله سبا لا يعلم wannan kaga a jahilin halin sa bai nufi wato danganto ta mummunan kalma ta zagi ga janibin Allah ko janibin manzon Allah ba وإنما لأن من حرمه من الناس shi kawai wanda ya haramta shi daga mutane kamar irin uhibban shi shi yake tsinewa على نوع فتوى سهنوني kamar dai fatawan malam sunu da su abu usman yawa a cikin wata mas'ala da ta gabata ومثل هذا irin wannan ما يجري في كلام سفهاء الناس abin da yake gudana a cikin harshen wawayen mutane من قول بعضهم na sa- na لبعض faɗin sashin su ga sashi وابن ألف خنزير wai ya kai ɗan alade dubu ka gane domin kuma zagi ubansa da kakansa wato tun daga kan babansa har zuwa mutum dubu a tafi shi ne abin da yake rage wai ya ɗan alade dubu wato babansa alade ne kakansa alade ne daga na ya tafi har mutum dubu Ta- to وابن مئة كلب ya kai ɗan kare ɗari na lillahi na hajji shi شبهه من هزير القول da ire-iren sa daga alfashin zance ولا شك أنه يدخل في مثل هذا العدد من آبائه وأجداده جماعة ba ko wani kokonto lallai wato wasu jama'a daga annaba za su iya shiga a cikin kwatancin wani adadi a dai tafi daga kanka a tafi mutum dubu to kai ma kasar za a so mu jiyo kanshin irin sa annabi nuhu ma karshen ta an gane yawa to to haka yake na ولا ألا بعض هذا العدد منقطع إلى آدم عليه السلام ta yi ma wannan adadin ma da zai faɗa ma ya kai annabi adamu ma نعم.
gaba ɗaya وينبغي الزجر أن to saboda haka ya kamata a yi masa tsawa akan wannan وتبين ما جهل قائله da kuma a bayyana wa shi mafaɗinsa abin da ya jahilta daga zancen nasa وشدة العدد فيه da tsananin ladabtarwa a cikinsa ولو علم أنه قصد سبب من في أبائه من الأنبياء to da kuma za a gane cewar yana nufin suka jefa mummunan kalma ga waɗanda suke cikin iyayensa na daga annaba a bisa saninsa kuma لقتل to da sai a kashe shi وقد يضيق القول fi na hawa hada to za a kuntata zance ma a cikin irin wannan da mutum zai ce قال لرجل hashimi ya ce da mutum ya tabbatar ba hashimi ne sharifi ne أنا الله بني هاشم a wannan kaga wannan wannan zancen ya yi kunci magana a sama masa mafita abin ya kunta kai tsaye ce banu hashim ya kuma danganta la'ana gidan annabi kenan ba gidansu kenan yawa a nan allah ya zaɓo manzo allah to وقال أردت الظالمين منهم ya ce wa yana nufin azaliman su irin su abu lahadi نعم أو قال لرجل من ذرية النبي صلى الله عليه ko وسلم kuma ya faɗa ga ga wani mutum daga cikin sharifai jikokin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani zance mummuna gare shi آبائه kuma mummunan zancen da ya faɗa ya danganta abin ga iyayensa أو من نسله ko kuma daga cikin zuriyarsa أو ولده ko daga ƴaƴayensa على علم منه a bisa sani daga rashin annabi min zurriyatin nabi cewa shi yana daga zuriyar annabi sallallahu alaihi wa sallama ولن تكون قرينة fil mas'alatayn kuma babu wata alama a cikin mas'alolin guda biyu da wanda ya danganta la'ana ga banu hashim din ko zuriyar gidan annabi نعم تقتضي tafsisa ba babu wata alama cikin da ya keɓance sashin iyayen nasa وانكراج النبي صلى babu الله wata alama cikin da ya fitar da annabi a cikin abin da ya faɗa din sallallahu alaihi wa sallama نعم وقد رأيت لأبي موسى بن المساء manasin ba na ga wato ma wani rubutu na abu musa bin manasa نعم في من قال لرجل cikin wanda ya faɗa ga mutum لعنة الله إلى آدم ya عليه السلام danganta masa wai la'ana da shi da iyayensa wai har zuwa annabi adamu an gane irin wa'annan abubuwan wato maganganu ne na wauta na gaɓinta wa'anda suke iya sulɗiyawa da mutum cikin wuta wallahi yawa kamar kamar irin wasan da za a yi Allah tabaraka wa ta'ala yana razana mu da busar ƙaho ya ce in aka yi busa ta ƙaho ga baki ɗayan duk wanda yake cikin duniya sauran wanda yake da rai a cikin kaunu ga baki ɗaya sai ya mutu in aka sake wata busar kuma kuma ta tashi alkiyama in aka yi tashin nan ba sauran wane dan wane ne ko wane baban wane ne ta yanke wannan ga baki daya sai sai kake cewa mutum zai ke cewa shi da zai ga kahon ma da ya busa to wa kake renawa maganar wa kake izgilanci da ita an gane yawa yanzu ko mutum ne a ce babansa ya ce masa yaro ne babansa ya ce bulala tana nan ka sake yin abin da ya ce wallahi da zan ga bulala da samu ni ga ma na da kai na din da ita kaga wannan dan banza ne yawa bai da mutunci gaba ɗaya bai da albarka yawa to baban nasu shi ne ma yake gina to irin irin waɗannan kalmomin miyagun kalmomi ne wanda za su idan Allah ya jiji ka da wani abu sai mutum ya kafirta da irin wannan kalma na girmama abu ina razanar da bayina da shi kake rena shi da reni da kace da zan ga kawon da na busa eh ne duk irin waɗannan abubuwan a dinga kiyayewa da su dan Allah dan Allah yawanci kaga irin wannan masu faɗar wannan wato mutum jahili ne kinni shi ko jahilci rashin sani to inda malam Muhammad Nabi Lungwa da yake faɗa yace ya fi gobara banna yanzu jahili wata kalmar da zai saki barnar da za ta yi masa wallahi tallahi gwanda a ce dukkan tunansa na kwari su gone kalma ce ba kuma fadarta zai kwance sai bacci yana dariya bai san me sai ba gwanda a ce duk abin da Allah ya mallaka masa ya gone ko mutu da abin da za ta yi masa kalma da to jahilci kenan shi yasa ake wato ya kamata a yi wa jahilci gudu na zaki zuwa makarantar nan da muke ba karamin muhimmin abu bane in ba dan haka ba sai muke ta fada cikin nau'in halaka bi sani ba ko ba a faɗa wannan a ce da zan ga kawai ma da na busa to duk irin wannan injilanci ne da lamarin Allah idan Allah ya ji mutum da wannan kana faɗa malaiku suna rubutawa kana faɗa la ilaha illallah to annahu in sabata alayhi zalika idan wannan ya tabbata gare shi a kashe shi alkazi wa faqahu Allah alƙali biyar mai littafi ke nan yake Allah ya tattar da shi kana salama shuyukuna na'am da kana salama shuyukuna kuma hakika ya ya tabbata cewa shehunan mu sun yi sabani liman qala li shahidin shahida alayhi bi shay'in cikin wanda ya faɗa ga wani mai shaida da ya shaida a kansa da wani abu thumma qala lahu sannan da ya ba da shaidar a kansa ya ce ko kana tuhuma ta ne ko kana tuhuma ta ne qala lahu al-akhir ɗayan sai ya ce al-anbiya musamuna fa kaifa anta to annabawa ma ake kaza balantana ka wai ake tuhumar su balanta ni kawo zancen annabawa eh irin wannan abu yanzu kama wani azarbaɗi na baka wata soyayya wata iri wani mutum ya ce ko manzon Allah ne ya hana su yin maulidi shi sun yi wai shi saboda tsananin sansa ga annabi yake faɗar wannan ai magana ko manzon Allah daga nan aka faɗi kan ma ka dora wani abu kana cewa ko manzon Allah kaga wato baka sauke kowa ba ke to daga nan ma ka ƙara wani abu wannan lafazin ko me kake nufi da shi ba da nufin za ka faɗi ba da lafazin za ka faɗi an za ka gane shi yawa to za ka suke faɗa suna ganin wai tsananin soyayya ne ga annabi ba haka ake gane sanka da annabi ba yawa ba haka tsananin sanka da annabi yake ba an gane ibrahim yana cewa wani fiko lanu biki ne rigi su rada hu saboda san annabi da muke da san tafarkinsa da muke abin duk da muka samu ba ma rage ko alili bayarwa muke to kuma ka gani to kaga waɗannan su ne yanzu za su yi wani takama ba mu ba ko ba haka ba ce ba mu ba to قال شيخنا أبو إسحاق بن جعفر abu isa ka bin ja'farin ya ce يرى قتله yana ganin a kashe shi ببشاعة ظاهر اللفظ saboda munin zahirin lafazinsa وقال القاضي أبو محمد بن منصور alƙaji abu abu muhammad ibn mansurin ya ce يتوقف عن القتل to shi ya kasance yana dako gabarin a cewar kai tsaye a kashe shi لاحتمال اللفظ عنده saboda yiwuwar fassara lafazin a gurinsa أو يكون خبرا ko kuma ya zama labari ne عما يتهمه من الكفار na daga waɗanda suka tuma annabawa da kafirai نعم. وأفتى فيها قاضي قرطبة alƙalin ƙurƙuba ya ba da fatawa a cikin da shine ibn haji binawi ibn haza da ira irin da irin wannan وشدد القاضي أبو A- alƙali abu muhammad ya tsananta tafsi da hukunce shi a sa masa maruruwa ya ɗaure shi وأعطى سجنه ya tsawaita kurkukunsa a cikin kuma a cikin kuma maruruwa نعم. ثم استهلكه ba'ad sannan ya rantsar da shi bayan nan alata ta biyu ma su yi da bihi alai bisa ƙaryata abin da aka shirya da shi a kansa sai bai faɗa ba نعم عند سلفي شاهدة بعض من شهد عليه yawa izu da halatin shahadati ba azumin shaida alayhi wa hannun idan an samu rauni a cikin shaida wasu daga cikin shaidun da suka shaida a kansa ثم أدلقه sannan kuma ya sake shi na halarci shehin mu alkafi abu abdullahi bin isa a lokacin da yake alkalanci an zo masa da wani mutum da suka yi zage-zage da wani mutum suka yi zage-zage da wani mutum shi ko mutumin sunansa muhammadu
ثم قصد إلى كلب فضربه برجله sai ya kalli wani kare shi wani abokin ya kalli wani kare yadda ki karen da kafarsa وقال له ya ce da shi قم يا محمد ya duba na ya dubi karen kuma ya faɗi sunan shugaba ya ce ya kum an gane kuwa to abin da yi ke aka zo da shi ina- ya ce na- na halarci wannan ba an karar zuga an yi to wannan mutum sai ya musa ce bai faɗa haka ba وشهد عليه lafifun minan nan amma wasu taron jama'a daga mutane sai suka shaida akan su sun ja faɗa نعم فأمر به إلى السجن sai ya ce a je a kulle shi tukunna وتقصى عن ya yi هذه bincike akan halinsa نعم wahala ya samu man yusa rabu bidinihi shin yana abota wa'anda ake tuhuma su a cikin addinin su فلما لم يجد ma yi kawai ribata yayin da bai samu abin da zai karfafa wannan tuhuma tasa ba اعتقاده a cikin itikadinsa أراده بالصوت sai sa aka zame shi da duruna وأهلكه sannan ya sake shi abin da yasa ake wasa da addini yanzu da hukuma ta ce ba ruwanta da addini Allah wadaran hukuma da ce ba ruwanta da addini kowa ya je abin da ya ga dama yawa wannan hukuma ba ta yi ba ya za ka ce da ruwanka da wasannin mutane amma ba ruwanka da addinin mutane ko ba ruwanta da wasanni tana girmama shi ma tana bajjala shi tana yi kibali a kansa amma kuma wai saboda saboda wato jahiliya wai kuma ba abin da ra- mutanen da kake shugabanta rayuwarsu ta kullum ta nake addini rayuwa ce ta kullum ta miliyoyin al'umma ko ba ruwanka da shi ba ba ruwanka da mutanen kenan sai ko ba haka ba Mhm. to shi yasa duk abin da ake wa addini ana yi masa ne saboda hukuma ta ce ba ruwanta da addini yawa balbar ma idan mutum ya ci mutuncin addini ya yi wulakanci ga addini aka damƙe shi za a yi mai wani abu ita hukuma ita za ta ba shi kariya ta tattare shi ta kare shi ta ba shi wani abu wai wasu ta ba shi wasu zindiƙai wasu munafukai wai lauyoyi su zo su kare shi su ta kare shi haka za a ta gwalgwala zancen har sai zancen ya sallace yau ta ishe ku kun rabu da zancen kun faɗa wani sannan sai aka goge ci gaba da harkar haka ake ko Ya wato jahiliya ke cikin ta muke yanzu Mm. to fasulun فصل haza fasulun الوجه sai kuma للثابت fuska ta biyar ألا يقصد نقصا shi ne mutum ya zance a janibin annabi amma bai nufi tauyewa ba ولا يذكر bai أحدا ambaci aibi ba ولا سبا bai ambaci wata mummunar kalma da za a ce mata zagi ba لكنه يزعم بذكر بعض أوصافه sai dai shi yana jawuwa da ambatan sashin siffofinsa أو يستشير بعض An gane.
أقواله صلى الله عليه وسلم على يوا.
عليه في الدنيا yauwa ko kuma yana kafa shirya da sashin halayen annabi sallallahu alaihi wasallam a jahizati alaihi wadda take yiwuwa a gare shi a nan duniya على طريق ضرب a المثل bisa sanya kwatancin misali an gane ire-iren wannan yana gudana abu ne zai faru na ce eh to ai annabi ma kaza kaza irin wannan ka gane Ehem, na tashi ban ci ba ai annabi ma kaza kaza irin wannan ka gane yawa ire-iren waɗannan abubuwan su ne alkali yanzu nan ya shiga wannan fasalin ya shiga ko menene ka jawo zan- ka jawo manzo Allah ka kwatanta misali da shi ko meye ka jawo annabawa ka kwatanta misali da shi to kaga a zahiri wannan ba zagi bane ba aibanta bane ba abubuwa ne da suke gudana a kansu din ai manzo Allah an ana akan shafa wata uku ba tsoro tukunya a gidansa ba ko to sai mutum idan ya talauci ya same shi ya rasa yadda zai yi to zai yi waye kaza kaza haka da sauransu ya je watakila yana roƙo ana kyararsa ana wani ne ko ana wulaƙanta shi saboda talauci ya ce in kuka wulaƙanta ni saboda to ai annabi ma kaza kaza irin wannan to shine wannan fasalin ke نعم والحجة لنفسه ko kuma ولغيره.
yawa ko ya kafa wata hujja ne hujja ce ga kansa cikin abin da yake yi ولا Eh, التشبيه به misali misali kamar misali mutum ya makara bai tashi ba ka gane a zuwa a kyare ne da to in ma makara wata annabi ma ba kaza kaza ba wata ran a haibara ba sun kwanta ka gane sai kawo hadisin haibara kailulan manzo Allah a hanyar haibara ba sai da rana sai kaza kaza ba ya tashi ka gane wannan fasalin ka fahimci da yasa gaba to shi ne ma'ana أو على التشبيه به ko kuma a bisa kamanceceniya da shi أو عند عظيمة ko kuma wata ذلك.
tsalaya da ta same shi sai kafa da shi ma nan sai kafa wani shaida da annabi نعم أو غبابة ko wata tawaya da ta zafi da shi ليس على طريق التأكيد ba wai a bisa tafarkin koyi da manzon Allah yake nufi ba وطريق التحقيق ko kuma da- tafarkin tabbatar da abin dal alama usulul tarfi'i da nafsi yana kokarin kamar ya nuna dagawa kansa an gane yawa أو لغيره shi yasa shi jibrima da yawa da ya addu'a yana cewa Allah ka bani koyi da manzon Allah a cikin dukkan ahwalinsa hatta ka anni iyahu na zamo hakaman ni ne shi sai ce min dali ke min dali abin nan mutaba'ati yawa a cikin tafarkin bibiya la fi dariqil mumasalati wal irtifai ba cikin kwatancin wai na yi kama da shi kamanceceniya da shi ko ɗaukaka martaba ba a'a. a cikin tsannin binsa da nake a ga kaman wato wannan sai ka ce aikinsa an gani to haka yake a sanar ka dai kauce wannan yawa to shine أو على سبيل التمثيل ko kuma a bisa tabarkin kwatance وعدم التوجيه للنبي صلى الله da عليه rashin jin وسلم nauyin annabi sallallahu alaihi wasallama أو قصد الهذلي ko kuma ma nufin ka kaci bar kwanye a to ai yana ma na bane Allah ya tuba aure ba ga annabi ma yayi aure ba annaba ma ba su ana dariya an gani an ce kai wani wani akwai aure yaji to akwai wanda ya ba annaba aure Ai, ka- an gani ya ce ce da dariya to ire-iren waɗannan abubuwan ba a dosar wannan janibin an gani saboda shingen sarki ne nan ita da'irar annabta shingen sarki ne in ka raƙo ko raƙowa ka yi ka shiga cikin haɗari yawa karra'iyar a haular hima yawa wato shewa hariri yana cewa wala tuge lanna idan ma sabata fa inna salamata bi sahibi yawa in za ka yi ninkaya a cikin ruwa zan ka kutsa cikin ka sosai yawa wanda ka koma daga gefe kubuta zaman lafiya yana kana kana kana gefen ruwa yawa to والتنذير بقوله wannan da gargaɗi ko su kauli da faɗinsa نعم بقول القائل kamar faɗin mafaɗi إن قيل في سوء idan ma aka ɓace ni فقد قيل في النبي صلى الله ai عليه an faɗi- an faɗi- وسلم an faɗi ga annabi sallallahu alaihi wasallama أو إن كذبت ko kuma idan aka ƙaryata ni ai an ƙaryata annabi to kai waye ke in ƙaryata annaba kafirci ne gobe kuma ƙaryata ka ba نعم to أو إن أذنبت فقد أذنبوا kai inna lillahi ko wai in ne laifi ai su ma sun yi subhanallahi
أو أنا أسلم من أسلة الناس ni ne zan kubuta daga bakin mutane na isa منهم أنبياء bayan annabawa ba su kubuta ba wa rusuluhu ka gani au kan sabartu ko kuma yace ana masa wasiya ya hakuri yace haba wani irin hakuri ne ban yi ba hakuri har na ulul azmi na yi Kai, yana mu annabawa nan manya manya akadin mursalina
أو كصبر أيوب ko kuma na yi hakuri ko annaba ayyuba da iyakar ta kenan haji an gane wanda Allah ya ce na wajen nahu tabira ni'mal abdu din nan wannan ka gani أو قد صبر نبي الله أن إداه ko kuma wato annabin Allah ma ai yayi hakuri a ga ga- ga magautansa وعلم على أكثر مما صبرت ya jure fi ala a kasar a bisa fiye da abin da nima ne hakuri a kansa وفي قول المتنبي yanzu kaman faɗin mutane أنا في أمة da كذلك Allah غريب كظالم في ثمود to ka gani yace wai ni ina cikin ummati ana ni in ji mutane ba ana ni garibin bako ne ni fi ummatin a cikin al'umma ta daraka Allah Allah ya riskar da ita da bako ne ni a cikin al'umma da ka san dai salihu a cikin samudawa kaga ya kwatanta al'umma da samudawa ya kwatanta kansa da annabi salihu wala wahi na ash'ari muta'ajjirina ba haka nan ire-iren sa na waƙoƙin masu azarbaɗi filƙoli a cikin zance المتساهلين في الكلام wanda suke masu cikin jiki a cikin maganganu قول المعري yanzu kamar ma'arri da masu biyun nan ba irin su musanabi da ma'arri subhanallah kun ji musa وفرد بنت شعيب غير أن ليس فيكما من كثير ka gani yin fakiri kawai yawa eh to ka gani yana yaban wani abin yaban sa ne mawaki ka san galibi maroki ne an gani saboda haka yana yabo ne sai ke cewa wai da shi da wai wai yake yaban mai gidansa da matarsa an gane sai ce wai kai ka zamo annabi musa wanda yar annabi shu'aibu ta zo masa an gane ba haka aka yi ba yawa to shi kenan gaira sai dai an laisa fi kuma ne ku ba fakiri a cikin ku ma'ana shi annabi musa fakiri ne sai ku ba fakiri ba ne ai waka tashi hankali ce shi ara bai tabi humul gawuna alantar annan bi kulli wajin yuhinuna ba inda ba ta aftawa eh yanzu gaga irin su shatar nan Allah ne ke taimake shi yanzu wanda ta raguwa da ake ta faɗa wannan na tsaya wa ɗin amma in ka ɗauko ɗaya shafin to anan za ka aji babu abin da ba a faɗa ba to amma dai Allah dai kuma ya rufa mu a cikin yanzu ɗaya ɓarin dai ake gani ɗin ka san shafin aji ne yadda girman wancan yake ɗayan shafin shi ma ya kai wannan girman to kuma Allah shine da bawan tare da cewa ƙarshen baitin matsananci ne ne sai gaira an laisa fi kuma min fakiri domin yana fifita halin abin yabon sani a kan halin annabi musa shi annabi kaza kai ku moda ci an gane?
wadakilun fil izra'i wadakilun mai shiga ne wannan fil izra'i cikin wulakantarwa da kaskantarwa da annabin allah sallallahu alaihi wasallama وتفضيل آل غيره alaihi da kuma fifita halin waninsa akan halinsa وكذلك hakanan fadinsa ولن تداول وهي بعد محمد قلنا محمد عن أبيه بديل huwa mithluhu ومثله في الغبر إلا أنه لم يأته برسالة جبريل iyazu billahi wai yana yabon wani ne ka gane ko a wani wani can daga cikin sarakuna muhammadu sunansa shi ma yake cewa laulan ida'ul wahayi ba da muhammadu ba dan yankewar wahayi ba bayan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kulna da sai mu ce wai wannan muhammadu badilun an abihi shi sharifi ne gaskiya shi wannan muhammadu sharifi ne to da sai mu ce wannan muhammadu musanyan musanyan kakansa ne ai manzo Allah ya fi karfin haka yawa ko sharifi ne kai kwatanta shi da annabi to ka faɗi an gane shi wato fardun ne وليس له نذير باشي da gini huwa misluhu fil kajiyar tashin hankali wai shi da shi ɗaya suke a cikin daraja illa annahu sai dai shi wannan muhammadin kawai lam ya tihi jibrilu bi risalati kawai dan dai jibrilu bai zo masa da sako bane shine shine bambanci an gane fasadul baiti sani من هذا الفصل شديد to farkon baiti na biyu matsananci ne duka su bi gairar na biyu sallar da rabi fadli hibin na biyu saboda ya fifita wani a cikin fallasa da ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne farkon baiti na biyu huwa misali hudun nan an gane fil fadli
عزيز shi ma kuturin baitin karshen baitin shi ma dai a ciwon ne zai iya daukan fuska biyu akwai harshen damo a cikinsa أحدهما ɗaya fuskar أن هذه الفضيلة cewa wannan daraja na ƙasar mamduha ita ce kawai ta tauye wanda yake yabo shi ba a zo masa da wahayi ba kaga wannan fuska ce yake ko to ɗaya kuma ita ce ta ɗaya fuskar kuma idan ka ce haka wai ma'ana kamar shi ba shi da buƙatar wahayin jibrilu ai larabci ne sigar wannan a larabci tana iya ɗaukar ma'ana biyu ko dai shi ya tawaya gabanin kakan na saboda shi wahayi bai zo masa ko ko a'a shi baya ma buƙatar abin da shi kakan nasa aka zo da shi saboda da ƙasa kaga to kaga wannan shine mafi tsanani ma da هذه wani أشد eh wannan ita ce mafi tsanani وله منه قول الآخر irin da ne faɗin ɗayan وإذا ما رجعت رايته سبقت.
بين جناحي جبريل jabarin to wato mai zama rufe a tuhu idan aka ɗaga wai tutocinsa saffaka tana kaɗawa ne tsakanin fuka-fukan jibirin kasan jibirin ɗaya ne daga cikin lugogin sunan mala'ika jibril yawwa luga goma ce ba jibril ne da kake gani. yawwa luga goma ce akwai suke karewa da nuni akwai suke karewa da lami kakan ce jibril ka ce jibralu ka ce jibra'ilu ka ce jibra'ilu ba a ne to haka kuma za ka sa da nuni duk gabaki ɗaya an gane wannan fus- wannan fusako Eh, to shine to shine yake shi yasa yanda muke faɗa nan mu ce jibrin da hausa ake ganin kamar da hausa ne ko ka ce jibirin ko ka ce jibirin duk sunan jibirin ne Eh, babban jakadan Allah ba zuwa ga annabawa shi ne ɗan saƙo tsakanin fadar Allah da fadar annabawa an gane ko to saboda haka ya ce wai tutar wannan abin yaban na tana kaɗa ne tsakanin fuka-fukan jibirin wa ƙaunin akari faɗin ɗayan kuma daga 'yan zamani da yake cewa farra min al-khuldi wa tajarabina fasabbara Allah qalbar duwani to wai farra wai abin yaban nasa ya gudu ne daga aljanna ya zo ya fake nan a cikinmu saboda haka Allah ya haƙurƙuntar da zuciyar ruwanu eh mana shi ruwanin kamar shi zai cutu da ya fito daga aljanna ka ji wani ka ji ɗan wato waƙa ke eh waƙa ba kyau kamar faɗin hassan al-masisi daga cikin wawakan ondulus a cikin muhammadu bin abbadin wanda aka sanin sa bil mota ne shine wancan muhammadu din wancan da da shi ma'arri yake yabansa da shi muhammadu bin abbadin shine sarkin wazirinsa kuma abubakar bin zaiduna sannan shi mawaƙin nasu shine hassan al-masisi sai ya musu waka su hukun yace abubakar rida mala haka ce abin ba na hau ka an na ababakarin abubakarin rida ta ji ba wai kai ka ce abubakar wazirinka kamar wannan yardaccen sahabin ne na manzan Allah abubakar siddiqu ni kuma hassanu wai da nake ma waka kai ka ce hassanu ɗan sabitu ne wa an ta kai kuma muhammadu ka ji irin ka tubara an gane ila amsali haza zuwa kwatancin irin wa'annan kakka ce me yasa alƙali ke ta kawo wa'annan baitoci ya san su sun fi dubu dan wannan tsakurowa ya ce mun yawaita ne da kawo wa'annan shawahidi shaidu baitoci da suke shaida da wannan tare da yadda muke jin nauyin hikayar wa'annan baitocin ba da sauki a gurin mu faɗa su ko rubuta su a cikin littafin لتعريف أمثلتها saboda sanar da ire-irenta ba sanar da mutane ire-irensu ولتساهل كثير من الناس fi wuluji hadal babu saboda kuma wato wato sakin jikin mutane da yawa a cikin kutsawa cikin wannan babi a danki wanda yake mai kunci wasu tufafihim fadiha hadal da kuma yadda suke sauƙaƙe wannan matsanancin nauyi wakillatu ilmihim da karancin sanin su da girman abin da yake cikin abin na laifi a gurin Allah wa kalamihim minhu ma laysa lahum bihi da zantar da shi da zantukan su ka gani ko minhu daga wannan babu ma laysa lahum bihi ilmin da abin da ba su da sani da shi wa tasabuna wahayina kuma suna zaton sa kuna zaton sa abu ne mai sauki wa huwa inda Allah azimun abu ne ko ba mai sauki ba gurin Allah lafiya mai shu'ara ballantana ma dai mawaka da wa ashaduhum fi da sharihan mafi tsananin su bayyana da irin wannan kalamai wani lisanihi tadriya mafi tsanin sakin baki a cikin irin wa'annan kalmomi ibn hani al-andalusi da ibn sulaiman al-ma'arri bari yawa yawan zantukan sun fita ila haddin istighfafi zuwa ga haddi na raini wannan kasa da tawaya wasu riyar kufur da zahirin kafirci karara mun ko ba da jawabi da gare shi yanzu manufan mu a yanzu shi ne mizanci akan wannan fasali wanda muka koro misalansa har yanzu misalan fa abin yake bayarwa an ka lura cewa ita wannan dukkanta illam tatadamman sabban ko da ba ta kunshi kalmar da za a yi kiranta zagi ba wala asabat ila almalaikati wal anbiya inaqatan ba ta kuma kwadanya wani abu na tawaya ga mala'iku ko annabawa ba wala su'ani ajuzai bai tai da ma'arri ba ina nufin ƙarshen baitukan ma'arri din nan guda biyu ba kamar wanda ya raba fakarci ga annabi musa din nan wannan kan tabbas ya raba ta waya da na da kamar rini da dalibin annabta kuma mafaɗinta bai na fito zartarwa ba ko tauyewa ba amma duk da haka bai ji nauyin darajar annabta ba bai kuma girmama aiki ba hakan nan kuma bai ji nauyin bai girmama alfarmar zaɓin Allah ba hakan nan bai girmama martaba ta karamcin Allah ba hasse da yawa na da hako ku hasse da ya kamanta wanda ya kamanta fi kalamatin a cikin ban girman da ya same ta ko kuma aibin da ya nufi korewa daga gare ta ko kuma sanya wani kwatance kawai domin ya daɗaɗa wajen hirarsa ko kuma zurfafawa a cikin siffantawa domin kyautata zanzanka shi yasa ko duk auliya da ake faɗa ka gane komai girman wani suka dinga ƙoƙarin wato auna shi da manzan Allah ka dinga cewa annabi yana da kaza shi ma yana da annabi yana da kaza shi ma yana da kaza ka dinga muwazanarsa da manzan Allah wannan haɗari ne yawa ba hanyar waliyan bane ba hanyar shugabannin bane wannan duk taron tarkacen mabiya ne suke yi amma ba za ka taɓa jin wani waliyi ba wanda kakken kamilin bawan Allah duk cikin auradin su ga baki dai babu ambaton kowa daga Allah sai manzan Allah in dai wanda ya fito daga wurinsu in ka ji wani abu daban ba wannan ba to wannan kuma a hanya ne aka kwakwaso a hanya amma duk auliya wannan gabaki ɗayansu musamman masu ɗariƙa nan duk gabaki ɗayansu auradinsu daga Allah sai ma'aikin Allah haka yi in kana waka wani waka kana iya wa shehin ka waka malamin ka waka kaza kaza ka ka faɗi darajar ka ka faɗi girman ka ka faɗi amma an ce manzon Allah to shi kadai ne an gane ba a kuma shi da Allah ake ake hada shi sunansa ana hada sunansa ne da sunan Allah ko da ƴan uwa so da yawa da nake ji din nan misali a ce ana waka ko ana suna zikiri ko ce a ce abin nan Allah kuma manzan Allah kalmar shahada ka ce la ilaha illallah ka ce muhammadun rasulullahi kuma ka ce farhama sirrullahi ko tijjani kana hada su wuri ɗaya ba a yin haka ma kun to a nan dai mashi rabon mu ba wannan a nan mashi rabon mu ba wannan kuma ba na tsammanin akwai wani waliyi da ya taɓa sanya kansa na uku a cikin kalmar shahada babu shi ya ce a ce la ilaha illallah muhammadun rasulullahi wane kuma kaza kuma a zikirin a zikiri wannan in ka ji haka ana yi wallahi tallahi malam tarkace aka kwaso a kan hanya ka je a gaya maka ainihin auradin auliya'u waɗanda suka sadu da annabi ka ji zikirin su ba za ka ji wannan a hanya ne wani ya shigar da wasu abubuwa nasa shi yasa ake son mutum ya dinga sanin abin da yake kaka zama ɗauki bisu idan kana sha'anin addini ko me kake yi in kana kan wata hanya ta bayan Allah to ka dinga sanin kokarin sanin yadda hanyar take amma Allah shi kadai yake Muhammadu manzansa wani kuma shi ma kaza ne a wuri daya a zikirin Allah ba a yi ba a yi ba a taba gani ba a duk cikin ɗariƙun nan babu wannan in ku har ka gani an yi to a hanya aka ɗebo yawa ba a gurin su ainihin manyan ba ba wani waliyi da ya ukunta janibinsa da Allah da manzan Allah babu shi ba a yi amma ku je ku je ku bincike ku gani kowa duk wanda yake wurdi na auliya'u to ya ce a kawo masa ainihin wurdin da shi ne ɗariƙa yake yi shi yake so ya yawa in kai ba kadire ne in kai ba tijjani ne in kai ba shazali ne in kai ba arufe ne in kai ba na kashi bandi ne in kai ba na akwai akwai dariƙa dirbiya akwai dariƙa rahamaniya akwai dariƙa halwasiya akwai dariƙu ga sunan ga sunan ga sunan dukkan su na auliya wanda suka san da annabi an bani ya ba su sirrika daban-daban to kowa ya je ne musu ainihin kishi wallahi kuka zama ɗauki bisu a dinga watsa ku jirgin shirki ba gaira ba da bisu kuma duk abu ɗaya ne an gane yawa to mu je zuwa tasharrafa qadarahu ya girmama alƙadarinsa wa ne zama tawfirahu ya zuluntar da jin nauyinsa da kuma kyakkyawar biyayya gare shi wala an zaru bi qawli lahu ya kuma hana bayyana da magana gare shi ubangiji ya hana ka fito yanda zaka ce wane ka zo kai manzon Allah magana haka na farko shi ba a kiranta da sunansa kuma in ka tashi kiran ka rasu da sai ka yi ƙasa da murya ka can ƙasa tukuna in kuma ba haka ba in ka ɗaga man murya sallar ka ta rushe gaba ɗaya duk ranar da ka sha ta azumi shi ma ya rushe gaba ba kuma wai ka gaya masa kalma mara daɗi ba a ɗaga murya ka kai a gabansa gashi a zaune annabi sallolin ka in ba Allah ya karɓa ke in ya karɓa to zai rushe su in ya karɓa zumin ka zai rushe shi in ya karbi hijirarka zai rushe in ya karbi yakokinka in kai mujahidi ne zai rushe su saboda ne saboda ɗaga murya a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan ka san fada ce fadar Allah ce ba a wasa a gurin ko kankani wa rafa'i sauti indahu da kuma daga murya a gabansa fa haqqo hadha to haƙƙin wannan induriya anu al-qatl idan aka kai idan aka ije masa ma an ije an hulqatulu in ma an ije masa kisa al'adabu to ai masa nadabi sijinu a a kuma ɗaure shi wa quwwatu ta'zirihi da ƙarfin tsawa gare shi wa hazmi sun asma qadihi da da gwargwadon wato munin zancen nasa wa muqtada qawlihi ma na da abin da mummunan abin da ya furta ya hukunta wa ma lufi adati da kuma abin da ya saba na al'adar da mislihi ga ire-iren wannan wa zantukan hudurihi sai mu duba mu gani ya saba yana yi ko kaɗan ne abin ya afku gare shi wa qarinati kalamihi da kuma alamar zancen nasa ne take nunawa wa nadami alama ko kuma nadamar sa bisa abin da ya gabata daga gare shi alama zalil mutaqaddim magabata ba su wuce ba suna inkarin kwatancin wannan daga duk wanda ya zo da shi to alhamdulillah wa kada an kara
فاتنا الصلاة الفاتحة سلام نشرا صلاة الفاتحة آمين آمين آمين آمين آه.